بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه شغبا دا كراتمو نلتافا قصيرة أبي إسحاق الألبيري المنظومة التائية زامتاشي آه سبعين دا بقى يكون saba'in da takwas ko da bakwai da takwas ko da bakwai muka tsaya قال الناظم رحمه الله ومن لك ثقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت رجعت القهقرى وخبطت عشوا لعمرك لو وصلت لما رجعت ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذا هلكت ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت ولو قد جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعت تفر من الهجير وتتقيه فهلا من جهنم قد فررت ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبت ولا تنكر فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنه كأنك قد مدحت يتي فقلت من الذنوب كاي النوي سبو دا ذنوبا دا سكما يوم zunubai nauyi gare su shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ba'ana anka wizrak alwizru shine nauyi na zunubi mun dauke maka nauyin zunubin ka shi annabi an yafe mai duk sallallahu alaihi wasallam a wani gurin yace wa athqalan ma'a athqalihim liyahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyamati wa min awzari alladhina yudhillunahum bighairi ilm haka zunubai nauyi ne to ka nauyaya minan zunubi saboda tsabagen zunubanka walasta taksha sai gashi kuma baka jin tsoro li jahlika saboda jahilcinka an tukhiffa idza wuzinta baka tsoron ka zama kayi shafal in an auna ka a ma'auni kaga nan walasta taksha jumla ce itiradiyya abin ga li jahlika afwa walasta taksha an takhiffa idza wuzinta baka tsoron ma karka kasa nauyi shine al-takhifa an karka shafal amma man khaffat mawazinuhu fa huwa fa ummuhu hawiya kasan shi ma mutun za a auna shi ranar alkiyama awo kala uku za a auna aikin aikin da ka za a dauko shi a auna shi magana ce ko aiki kalimatani خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم kaga magana ce amma za a auna ta akan mizani lahira daban take da duniya Allah daban yake da halitta kai ne yanzu ba magana da zaka iya auna ta a mizani a sikeli kaga nauyinta eh an gane ko saboda ba ba ba ba jiki bane balle ka dauke ta ka auna shi ko Allah fa'alul lima yurid ala kulli shay'in qadir an gane to da ka za a auna aiki sannan za a auna sakamakon aikin da aka rubuta a jikin takarda ai duk aikin da kai ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu bi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba bala wa rusuluna لديهم يكتبون كراما كاتبون يعلمون ما تفعل غاشنا za a rubuta to aikin da aka rubuta shi sakamakon nata'ij din result din ka za a auna shi ranar alkiyama daga hadisin bitaka sai za a zo da mutum fayil din shi 99 na zanubai iya ganin shi ce mai kana da wani aikin alheri guda ɗaya bari a zo a gwada shi da wannan ya ce la ya ɗauka kawo wata la ilaha illallah ce cikin embulon da an zo da ita ma sai ya ce ma ta'malu hadhihi albitaqatu bitaqatu ma'a hadhihi sijillat wannan yar takarda karama ya za a yi ta rinjaye waɗannan wato manya-manyan ayyuka da ke rubuce cikin tafka tafkan fayil fayil da kundaye na zunubai Allah ya sa a ɗauko a tattaro waɗancan laifukan a jibga a kan tafin sikeli a ɗauko la ilaha illallah a ɗora a sikeli guda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fadashati sijillat wa thaqulat albitaq jins zunuban sai su kamar an ɗaura biredin kaji a ruwa sai ya sama ba zai nutse ba ana yi su shafal kamar ba komai kan sikeli shi kuma la ilaha illallah sai ta nauyi sai ta rinda sai a yi aljanna da shi wani hadisi yana cikin hadisai na raja kwaɗayin rahamar ubangiji ba ka da tsammani daga rahamar allah amma zai ka kiyaye tauhidi babban abin ke kun ga shi ma sakamakon aikin za a auna to shi ma mai aikin za a auna shi shine anan yake magana ba ka walasta taksha an takhiffa li jahalika an takhiffa idza wuzinta saboda jahilcinka baka tsoron ma an zo auna ka ka kasa yin nauyi nabi sallallahu alaihi wasallam ba ya umarci Abdullah bin Mas'ud ya yanko mishi ice na Iraq ko Iraq yayi aswaki sabai suka ga kaurin bin Mas'ud in sirara suke dariya nabi ya ce ata'jabuna min diqqati saqaihi lahuma athqalu min Uhud fi mizan wa 'ala al-mizan lahuma athqalu min Uhud 'ala al-mizan min Uhud sallallahu alaihi wasallam ya ce kuna mamakin kaurin Sa'ad abin da abdullahi mas'udin yan sirara to sun fi dutsen udu nauyi a mizan a ga wannan nauyi na salaha da aikin alkhairi annabi sallallahu ya ce za a zo da mutum dan kamemi amma la yajinu inda Allah jana habuda inda za a auna shi bai kai fuffuken sauro ba girma ka kenan ba inna bal mar'u bi asgharihi la bi rijlaihi wala yadayhi lisanuhu wa qalbuhu al murakkabu fi jasadihi wa dhaka khalqun ajib ba girman jiki ake nuna zuciya ta zama ta kwarai harshe ya faɗa da kai za a auna mutu rana alkiyama wa tushfiqu lil musirri ala al ma'asi kana tausayin wanda yake ya dawwama cikin zunubai ya doge cikin aikata laifi ce kai wani kullum ƙarya wani kaza kana tausaya mai wa tarhamuhu kana jin kanshi wa nafsaka ma rahimta kai kuma baka tausaya ba kanka kai ka ki daina zunubin amma kawai ka zauna kana ta rahoto ka zama dan jaridan laifuffukan mutane kai kuma ka manta naka dan laifi tudu ne suka ce taka naka ka hango na wani ka ji da kanka aslihu buyutakum awwalan thumma anzuru fi buyutin nas gyara kanka tukunna to kana ta tausayin mutun ya dage cikin laifi kana jin kanshi wa nafsaka ma rahimta kai baka tausaya ma kanka ba يا واعظ الناس عما أنت فاعله يا من يعد عليه العمر بالنفس احفظ لشيبك من عيب يدنسه إن البياض قليل الحمد للدنس كحامل لثياب الناس يغسلها وثوبه غارق في الرجس والنجس kai ka ɗauko kayan mutane kana ta wankewa naka cikin kwata tabghin najata walam tasluk tariqataha kana neman tsira baka ba hanyar ta ba inna safina tala tajri ala al-yabas jirgin ruwa bai tafiya a kan kwalta ko ba haka rukubukan na'ishi yunsika rukuba ala ma kunta tarkabu min baghlin wa min farasi يوم القيامة لا مال ولا ولد وضمة القبر تنسي ليلة العرس الله كسرين يتي ورجعت القهقرة كاداو دبايا دباya. wa khabbata ashwan kuma kana ta bandan bandan a cikin duhu ashwan shine ashwaiyan abu ba hadafi kawai kana yin abu babu tsari al-khabtu kuma shine kaman turmutsutsin jaki cikin ƙasa shine khabtu wato bandan bandan eh da bagauniya da dimi dimi kana ta dimi dimi cikin wato gaibu ma'ana nan ashwa ana nufin zunubi na kana ta cafka ka fada kai iyo cikin zunubai yadda ka ga dama yau kai ne karya gobe cin amana jibi cin haramu haka la'amruka ina rantsuwa da Allah wasalta inda ka isa zuwa ga mataki da manzila ta bautar Allah lamara ja'ata da ba za ka dawo ka ka saba ma Allah kaga ai kamar yana ya aru bakin Abubakar ne yana makan shi ne nasiha tunda ai da wa kunta ma'asiba ahda sabila da ai kai kana karami mutumin kirki ne an gane ko fama laka ba'da shaybika qad nakatta haka yace a baya ko to anan sai yace eh raja'ta al-qahqara kamar maimaita wancan abu ne ka dawo da baya da baya aka ce raja'a al-qahqara ya dawo da baya ba ma ya wayen bayan kawai dub dub dub ya dawo cikin gari da ka shiga cikin bautar Allah da biyayya da iltizami da sabati yanzu kuma ka juye sai sacin yace fa malaka ba'da shaybika qad nakatta ka warware alƙawarin da kai da Allah to ka dawo da baya da baya wa khabatta ashwan kaga can ka raja'ta alqahqara ka daina bautar Allah wa khabatta ashwan ka shiga cikin saban Allah la amruka ina rantsuwa ai mun yi bayani kan shi ko ana shi dai rantsuwa ne law wasalta da ka isa manzila ta salihan bayi ka ɗanɗani zaƙin imani lama raja'ata da baka lalace da baka dawo baya ka shiga cikin sabon Allah a cikin tambayoyin da Hirakal yema Abu Sufyan ya tambaye shi kan cewa hal yartaddu ahadun an dinihi sukhbatan anhu aw kama qala shin cikin musulman nan da suke bin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ke yin riddadan jin haushin addinin yace a ba sa yin ridda suna karuwa ko suna yawa ya ce karuwa su to da ya zo ba'asi yake bibiyan wa'innan amsoshin da abu sufiyan ya bashi sai ce mai wa haka zalika amrul imani idan khalata bashashatuhul quluba haka lamarin imani yake in tartsatsen shi da kyalkyalin shi ya riga ya sarkafu da zuciya to baya rabuwa sai dai ta cika da zaran kana cikin bautar Allah sai ga ka daina wani yana nuna ma can ibadar da kake akwai wani abu da wani hadafi kake ba dan Allah ba domin in dan Allah kake in Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا عن غانيكو ولو وافيت ربك دون ذنب da zaka haɗu da ubangijinka ba tare da wani laifi ba kaddara baka ƙarya baka cin amana baka saba alƙawari baka kaza baka kaza wa nuqishtal hisaba amma har in aka zo aka dinga ma hisabun kwakule aka yi ma hisa aka ma aikin ka cin kaca aka bi shi ɗaya bayan ɗaya daki daki aka bi shi from A to Z min alfihi ila ya'ihi aka bi aikin ka keke da keke shine nuqishtal hisaba idan halakta ai ko da halaka za ka ko da a ganin ka baka laifi wallahi inda za a ma hisabin keke da keke ba za ka tsira ba walam yadhlimka fi amalin shi kuma Allah ba zalunta kai cikin wani aiki ba wani aikin ka na alheri da ba a nuna ma ba walakin sai dai fa yanda lamarin yake asirun an taquma bima hamalta abu ne mai wahala ka iya tashi da abin da ka dauka na zunubi kaga can da kenan sai ya zamanto da ya ce walau wafaita rabbaka duna zambin ya'ani fi nazaratika a ganinka in kana ganin ma baka yi laifi ba tunda nan ya ce asirun an takoma bima hamalta ka dauki laifi na zunubi ko amma a ganinka kana ganin baka yi laifi ba ba za ka tsira in dai za a ma hisabin keke da keke ko kuma nan asirun an takoma bima hamalta wujub fara'ib da aka farlanta maka na shari'a ba za ka iya cika su ba an gane ku mana ko da ba ka saɓan Allah to dole a samu rauni cikin bautar taka jama'a kuna fahimta ba ka zina ba ka shan giya ba ka ƙarya ba ka giba ba ka annamimanci ba dukka nisanta to cikin sallolinka cikin azumukanka cikin sada zumuncinka cikin kaza abubuwan da aka farlanta ma a rayuwa sai an samu na ƙasa asirun an ta kuma bi hamalta abu ne mai wuya ka ɗauki nauyin abin da aka ɗaura maka zan bi hamilta zai iya fi ɗauki farillolin da aka ɗaura maka zai wuya ka iya cika su a wannan asali hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man husiba udhiba duk wanda aka yi mai hisabi sai an mai azaba na Aisha ta ce ya Rasulullah ba Allah ta'ala yana cewa فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا wanda aka ba shi littafi da hannun shi na dama za a mai hisabi mai sauki to kuma an ce wanda aka yi mai hisabi sai an mai azaba annabi sallallahu ya ce a'a wancan da ake maganar hisaban yasira ce zaki al'ardu ya Aisha wannan ba hisabun keke ba can kaca za a yi ba hisabun keke da keke za a yi ba dan bujuro mai za a yi kayi ba kai kai kazaran nan Allah na kayi kaza ma kai kai ko ba kai ba kuma ba a bayyana jama'a ba Allah zai suturta shi da mayafin shi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kayi kaza ya ce fa'arrafahu dhunuba Allah ya sanar da shi wasu daga cikin zunuban shi duk ya rude ya kidime Allah ya ce na rufa ma asiri a duniya ba a san ma kayi ba nan ma na rufa ma asiri maza kama hanya tafi aljanna to wannan shine za a yi mahisaban basira amma duk da haka ai an razana shi laqad zuktu mirarat al-ashiya'i turran wa ma shay'un amarru min as-su'al haka wani mai iya magana yace ba abin da ya kai tambaya daci ba ta da dadi haka mu muna fatan mu zama cikin kawai bi gairi hisabin wala azabi ya diba fari kawai wanda za a sauke mai igiya amma za a tsaya tambaya ka ina farmi ina assurance ina kaza motar likita ce kawai da ta zo sai a sauke igiya an gane ko da haka muke so mun zo bariyar kawai a sauke a ci ba so zai kwani su wuce insha Allah amma huwa ala Allah bi aziz Allah ya sa mu dace to dan haka in dai sai annabi ya ce mata manuqishal hisaba uzziba duk wanda aka yi mai hisa ai asalin naqshu menene zane ko huda abu aka bi hisabin shi keke da keke tun daga ranar da ya balaga har ranar da ya mutu to Allah sai an mai azaba ko bai dawoma cikin wuta ba dai sai an koda shi tunda zunubai dama abu biyu ke wanke su ko gafarar ubangiji ko wutar jahannama Allah ka tsare yace walau qad jita yawmal hashri fardan da zaka zo ranar alkiyama kai kadai dinka dama kowa haka zai tashi wala qad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa khawwaltum wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum وما معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون babu wata wasaɓa babu wata hibala babu wata ƙaraba babu wani nasaba idan nufi hafi suri fala an saba bainahum yawma idin wala ya haka za a taso rana alkiyama to da za ka tashi tilo ɗinka na ce za a tayar da mutane ranar alkiyama hufatan uratan gurlan ba takalma babu tufafi kowa da loba babu ko shayi nan Aisha tace ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'dhum ila ba'd ba'd maza da mata suna kallon junan su haka annabi yace al'amarin ya wuce haka ya wuce duk inda kike tsammani haka gane wannan mace ce kusa da kai ai baka da ku ba ki gane wannan namiji ne kusa da ke baki girgizu ba tukunna mala wal iyadu billah to da za ka tashi ka zo ranar alkiyama fardan wa absartal manazila fihi shatta ka hango matakai na mutanen aljanna mabambanta yan aljanna ba wai za su tashi a normal mataki ba ne ba ba za su tashi a wato ainihin mataki sawa'an ba ne a mataki mataki ne shi yasa Allah ya ce hum darajatun inda Allah matakan su daban-daban ne a gurin Allah wane yafi wane wane bai kai wane ba wane daidai yake da wane ya zo a bukhari da musul hadisin sahal na sallallahu ya ce yan aljanna ya tara'auna kama ta tara'auna alkaukabar durri za su dinga hango junansu kamar yadda kuke hango tauraro mai tsananin haske sai a hango gida can a ce kai wancan da kake gani gidan huzaifa misali can gidan mamman sa wancan gidan yaya wancan gidan abdulwahab a haka haka muke fata an gane ku to za a annabi ya ce akwai matakai guda ɗari kowace wato step na ɗaya tsakanin shi da na biyu kamar ma bai na sama'i wal ardu a'adda Allahu lil mujahidin fi sabilillah to aljanna matakai ne in ka ji an ce manazil wanda suka yi sama kenan su kuma madarik su ne wanda suka yi ƙasa ko su aljanna darakati afan wuta darakati shi yasa yace innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lam tajid lahum nasira na'am to da zaka hango da zaka tashi kai kadai ka hango mutane ma'ana sun yi aikin alheri muhaddata alqur'ani shahidai masu azumi masu sadaka masu sada zumunci kana hango gidajen su to la a'zamtan nadama fihi da sai kai nadama mai girma a wannan wato yanayin lahfan saboda tsabar kwadayi tsabar nadama ko alama fi hayatika kad adha'ta kan abin da ka tozartar na rayuwarka za ka yi baƙin ciki allahaf shi ne kwaɗayin abin da ba za ka samu ba ya sa ka cikin nadama da takaici walastu bi mudrikin ma fatamin ni bi lahafin wala bi laita wala wala wanni to don haka za ka yi nadama sosai akan baƙin cikin abin da ka tozarta na rayuwarka mutum zai yi nadama ashe da na yi aiki irin nawa na nima da na samu wancan matsayin to tun a duniya ne ya kamata kai makanka wannan kabili da ba'adin tafirru minal hajiri wa tattaqihi kana tsere mazafin rana kana kiyaye kanka daga gare shi shi yasa ka sa binti shi yasa ka sa menene kilim ka sa energy saboda an an yi kufir ka siyo group saboda in ba rana sosai energy ba karfi to kana da generator sai ka tada ba ka so ka ji zafi ba wai abu ne mai muni amma akwai aulawiyat a rayuwa abin da ya fi dacewa gare ka sai ya ce wa ainihin fahalla min jahannama kad fararta dan me baka tsere ma jahannama ba in baka son jikinka a duniya ya sha zafin rana ranar da awanni take ta wuce dare ya zo a dan ji sanyi a duniya kenan amma ita wutar jahannama ko ka ji ta dan yi sanyi to wallahi ja da bayan rago ne kullama khabat zidnahum sa'ira in ta dan yi lo to zafin ne zai karu kamar automatic ion ne na dutsen guga in aka yi guga aka yi guga ya dan yi lodin nan to in ya tashi dawowa da tsananin zafi saboda haka wato da a ce kana da hankali da ka kare kanka ma'ana daga wutar jahannama ayyukan da za ka yi ka kare kanka daga wuta suna da yawa faman zuhziha anin nahri wa udkhila aljannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur koda da sadaka ne nabi sallallahu alaihi wasallam ce ittaqin nar walau bi shiqqi tamra ka kare kanka daga wuta ko ta hanyar yin sadaka da rabin tsagin dabino dan ka kare kanka daga wuta ka samu kariya daga azabar Allah dan gaba da sadaka dan ga fadin gaskiya dan ga taimakon al'umma kiyaye dokokin Allah ka nisanci sabon Allah sai ka kare kanka daga wutar Allah walasta tuqiqu ahwanaha azaban ba za ka iya jure azaba mafi karanta ta cikin jahannama ba ‘yar ƙanƙanuwar ƙasƙantacciyar azaba a cikin wuta kamar azabar da za a yi mawa abu talib annabi ce za a mai garwashi biyu ne za a sa mai takalman wuta ba duka kafa ce fa za a rufe da garwashi ba akwai ruwa da ta zo da akhfasu rijlain wanga kwarmin kafan nashi ne za a dan sa mai rushi dan mitsitsi guda ɗaya a hagu ma a sa amma duk da haka kwakwalwar shi tana tarwatsewa tana bindiga tana tsiyayewa kuma fa a can gefen wuta za a aje shi ba can cikin cikin kwatam kwatam haka duk da haka kwakwalwar shi tana narkewa haka sai ce kai dan adam ba za ka iya jure azaba mafi kankanci na wutar jahannama ba walau kunta alhadida biha lazibta ko karfe ne kai bakin karfe to cikin wutar jahannama sai ka tsiyaye sai ka narke wala tunkir karkai inkari karka ce ba zai yiwu ba fa innal amra jiddun wallahi lamarin da gaske ake ba wasa bane ba zolaya bane ba wasan jika da kaka bane walaysa kama hasibta ba irin yanda kai tsammani kai zato bane wala zananta ba irin yanda kai tsammani bane abin ya wuce duk tunaninka ababakarin ya kai abubakar ka shafta aqalla aibi abinda ka faɗa kaɗan ne cikin laifuka ai kun gane yaran yana ce ma shi abubakar din da da shi yake ma nasiha ko tafuttu fu'adaka al-ayyamu fatta wa tanhitu jismaka as-sa'atu nahta wa tad'uka al-manun du'a sidqin ala ya sahi anta uridu anta sai yace ni ababakar aratta araka tuhibbu irsan zata khidrin abatta talaqaha al-akyasu batta تنام الدهر ويحك في غطيب بها حتى إذا مت انتبهت kaga a ciki har sai ya zo yake ce mishi ababakarin da autuka law azibta kaga me da abubakar yake mawa yana mai nasiha yana mai nasiha har ta kai inda yake cewa kai kai ma fada kaga dama zaka iya cewa ya ya nasihi ko bal anta aula bi nusihika law bi law bi law bi fi'lika qad qad nadarta to yanzu kaga ya aru bakin ɗalibin yana ya mai da nasihar kanshi da ya gama ya zabbara kanshi ta yaran a gadastawa ko ya gama zabbare kanshi sai ya ce ababakarin tunda yanzu da harshen shi yake magana kai ɗalibi na ko ɗana abubakar ko wani wanda na hayyala abubakarin ka shafta akalla ai abubuwan nan duk da ka faɗa ban wani ji haushin ka ba kaɗan ne ma ka rufa min asiri yadda haka kaga duk raja'ta al-qahqara wa khabatta ashwan la'amruka law wasalta lama raja'ta duk baka faɗi komai ba tukunna ka yaye dan kaɗan daga cikin aibi na ne an gane wa aktharahu wa mu'zamahu satarta wa satarta aktharahu ka suturce mafi yawancin lifuffukana wa mu'zamahu galibul lifuffukana satarta ka rufa mun asiri baka faɗa ba tukun ai ba komai ma ba ku ji ba tukun faƙul ma shi ita fiye min almakazi duk abin da ka ga dama ka faɗa a kaina na ƙasƙanci na tozartawa wa da'ifha ka ninninka wannan wasiya da nasihar da kake min fa innaka kar sadaqta domin lalle abin da kake faɗa gaskiya ne wa mahma ibtani di yanda ka aibanta ni fali farti ilmi fali farti ilmi wato abun da aibanta ni din da zaka yi saboda sakaci na ne da na sani sarai ina sanakan abin da na aikata bi batinihi in an kwatanta shi da abin da yake ɓoye na aiki na ka annaka qad madahta ai kaman ma yabo na kake kamar yabo na kake mutum yana da laifuffuka da yawa daga cikin laifin shi akwai akwai nauyin bacci amma fa bayan nauyin baccin nan barawo ne eh yana sata yana shan giya yana ƙarya yana kaza sai ka zo ka ce kun wane ku yi hattara da shi sai gaban shi ya faɗi ko zai yi tsammanin za a faɗi satar da ya sai aka ce wa nauyin bacci gare shi wani ayyaban shi sai ya ce masha Allah ko ba haka ba to shine sai ya ce duk abin da zaka faɗa a kaina saboda tsabar sani na bi batini shine li farti ilmi al yakan zo da ma'anar yawan abu so da tsabagen sani na da nayi ga hali na bi batini wanda yake ɓoye na aiki na to wallahi faqad madahta yabo na kake an gane ko eh dan baka ka annaka kad madahta kamar ka yabe ni ne tunda baka faɗi takamaiman miyagun halayen nawa ba a rarrafa ka kawo a dukunkuni na kiyaye na gyara Allah ya samu dashi sai mu tashi falatar dal ma'ayib wa fahwa aru insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika duk lokacin da shi mai kuɗi zai buɗe ko zai mallaki wato ainihin a yan mata mawaka da za su yi suna waka suna kaza karuwa dai almihim to fa kan bikirin min alhikam tabadda to kai kyawa wato sababbin matsaloli nawa ka sani ka mallaka